الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات علام الخفيات قاضي الحاجات والنظر إلى وجهه نهاية الغايات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقاعدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الأحبة في الله إنكم لا تزالون تنعمون بالعيش في أيام جليلة مباركة في يوم عيد النحر وأيام التشريق فأحسنوا فيهن العمل وأكثروا من القربات وازدادوا تقوى لربكم بفعل أوامره والبعد عما نهى عنكم عنه واستمروا على ذلك إلى الممات طاعة لأمره سبحانه حيث قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله جل وعلا قد نوه بهذه الأيام وأنها أيام ذكر له فقال سبحانه واذكروا الله في أيام معدودات وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال الأيام المعدودات أيام التشريك وهي أيضا أيام أكل وشرب لنا لا صيام لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيام التشريك أيام أكل وشرب وذكر الله وأيام عيدنا حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريك عيدنا أهل الإسلام وأيام التشريك أيها الأحبة في الله هي اليوم الحادي والثاني والثالث عشر من شهر ذي الحجة إلى غروب شمسه وسميت بأيام التشريك لأن الناس كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي في الشمس لتجف ولا يد... لتجف ولا يدخلها العفن ولا يدخلها العفن والفساد ويأكل منها أياما عديدة وقد كفينا هذا الأمر في زمننا بوجود ثلاجات التبريد والثلج أيها الأحبة في الله لا يجوز صيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى باتفاق العلماء لا لمتطوع ولا لناذر ولا لقاض فرضا ولا لمتمتع لا يجد هديا لما صح عن لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر والنحر ولا يجوز صيام أيام التشريق الثلاثة لا تطوعا ولا فرضا إلا لمن لم يجد الهدي من الحجاج لما صح عن عائشة رضي الله تعالى عنه وابن عمر رضي الله عنه أيضا أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريك أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ولم ولما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريك أيام أكل وشرب أيها الأحبة في الله إن هذا اليوم الجمعة هو يوم عيد الأضحى ويوم الحج الأكبر ويوم النحر حيث ينحر فيه الهدي والأضاحي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال أي يوم هذا قالوا يوم النحر قال هذا يوم الحج الأكبر وسمي يوم النحر بيوم الحج الأكبر لأن معظم وأهم مناسك الحج تكون في ليلته ويومه كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة وذبح الحدي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة وسعي الحج أيها الأحبة في الله إن من السنن في يوم العيد في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة تكبير الله عز وجل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بعد السلام من كل صلاة فريضة وقبل أذكارها وفي سائر الأوقات من ليل أو نهار لثبوت ذلك عن سلف الأمة الصالح من أهل القرآن من أهل القرون الأولى وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتفق العلماء على مشروعية هذا التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها الأحبة في الله إن هذه الجمعة قد وافقت يوم عيد الأضحى وإن السنة الواجبة أن يقيم الإمام بالناس صلاة الجمعة وخطبتها وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الجمعة بالناس يوم العيد حيث جاء في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بالأعلى والغاشية وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين وجاءت إقامة صلاة الجمعة بالناس أيضا يوم العيد في صحيح البخاري عن عن خليفة راشد وبمحضر الصحابة حيث صح عن أبي عبيد أنه قال شهدت العيد مع عثمان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له وأما المأمومون أيها الأحبة في الله الذين صلوا, صلوا العيد مع الإمام فالمستحب عند الإمام أحمد بن حنبل وجماعة من السلف الصالح أن يشهدوا صلاة الجمعة فإن لم, يحضروا فإن لم يحضروها فلا جناح عليهم ويصلون في بيوتهم ظهرا وجوبا لما جاء عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال لزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهم أشهدت مع رسول الله صلى أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم قال نعم قال فكيف صنع قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي وصح وصححه جمع من المحدثين وقال أكثر العلماء ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي يجب على من شهد صلاة العيد مع الإمام أن يشهد صلاة الجمعة أيضا وضعفوا الحديث السابق في الرخصة بعدم بعدم حضور الجمعة وأما من لم يشهد صلاة العيد مع الإمام فيجب عليه باتفاق العلماء أن يشهد صلاة الجمعة فإن, فإن لم يشهدها أثم وكان لربه عاصيا هذا وأسأل الله تعالى أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا وأن, يجع وأن, يجنب وأن يجنبنا كيد الكائدين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد ina bayan bayan godiya ga Allah madaukakin sarki sannan da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ina makaina wasici da ku ‘yan uwa da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki domin jin tsoron Allah maɗaukakin sarki shine hanya ɗaya tilo wadda take sanya wa mutum ya zamanto ya rabauta a nan duniya da lahira kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ku ji tsoron Allah tsoron Allah wanda yake na gaskiya sannan kuma ku doge akan jin tsoron Allah nan har ku mutu kuna cikin musulmai kada ku sake ku mutu face sai kun kasance cikin musulmai face kuna cikin musulmai ya koyan uwa musulmi ga kaɗan cikin abin da ya gabata na huɗuba da muka gabatar ta yaren larabci yanzu yanzu nan mu sani ya mu yan uwa musulmi cewa Allah madaukakin sarki bai gushe ba a kullum yana ni'imtar da mu yana karo mana ni'imomi kamar yadda muke gani a cikin rayuwarmu da muke rayuwa ta yadda Allah maɗaukin sarki yake kawo mana raneku waɗanda suke masu albarka waɗanda suke masu kima masu daraja irin wannan raneku shine kamar irin ranar da muke ciki a yau rana ta idi wanda yake babban idi idi na layya idi kuma daga kuma raneku wanda ake ce musu ayyamut tashrik za mu zo mu ji me ake ni da ayyamut tashrik to saboda haka mu kasance muna kyautata ayyuka na kware a cikin wannan raneku ba dan komi ba saboda gode ma Allah madaukakin sarki ta yaya za mu kasance muna yawan kyautata ayyuka a ciki shine ta yanda za mu ringa aikata duk umarnin da Allah madaukakin sarki ya bamu yanda kuma za mu hana zukatanmu da kuma gaban shikunkunanmu da su zamanto suna afkawa suna aikata abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta ta wannan hanyar shine zai zamanto mun kyautata abin da ya shahi ayyuka a cikin wannan kwanuka kamar yadda kuma ya zamanto mun doge akan wannan har zuwa lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai ɗauki rayuwarmu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake haɗi domin a yi ɗa'a ga abin da yake haɗi ga cewa ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki haƙiƙanin tsoron Allah idan aka ce haƙiƙanin tsoron Allah shine a ko'ina kake ka ji tsoron Allah maɗaukakin sarki a masallaci kake ka ji tsoron Allah a wajen masallaci kake ka ji tsoron Allah a kasuwa mutum yake ya ji tsoron Allah a wajen aikin shi yake mutum ya ji tsoron Allah a duk inda mutum ya samu kanshi ya zamanto yana jin tsoron Allah wannan shine ake nihi da tsoron Allah na gaskiya sannan mutane kada ya zamanto an mutu kada ku kasance kada ya zamanto kun bari mutuwa ta zo ta riske ku face sai kuna mi sai kuna musulmai ya zamanto kuna ɗabbaka musulunci har lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai amshi rayukanku ya ku ‘yan uwa musulmi mu sani cewa kuma lalle Allah maɗaukakin sarki ya zamanto ya sanya haske a cikin kwanakin nan da muke ciki tun daga yini na yau na rana ta sallar idi rana ta goma ga watan zulhijja har zuwa raneku guda uku da za su zo baya wanda ake ce musu ayyamu tashri to ya zamanto Allah maɗaukakin sarki ya haskaka wannan raneku sannan kuma wannan ranekun raneku ne na ambatan Allah maɗaukakin sarki da ake so a yawaita ambatan Allah a cikin wannan raneku kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat ku ambaci Allah maɗaukakin sarki a cikin kwanuka da aka kididdige kwanuka da aka kididdige kamar yadda ya zo a cikin hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ko kuma abdullahi dan abbas yake cewa abinda ake nihi da cewa wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat yace ayyam al-ma'dudat anan ana nufin ayyamut tashrik sune kwana na goma sha ɗaya da na goma sha biyu da na goma sha uku na cikin watan bilhijja kenan banda yau zai fara daga gobe sannan da banda gobe da kuma rana da za ta zo ta goma sha uku ita ce ranar litinin to wannan su ne ake ce ma raneku wa'inda ake ce musu ayyamun tashrik sannan ya ku yan uwa mu sani cewa wa'innan kwanukan tun daga yau da kuma ayyamun tashrik Allah madaukakin sarki ya haramta yin azumi a cikin wannan kwanukan ba a azumi domin manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ayyamun tashrik ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillah manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa su wannan kwanukan guda uku kwanuka ne na cin abinci kuma a sha abin sha a yi murna a yi farin ciki kuma raneku ne wa'inda ake ambatan Allah a ciki shi yasa kada ya zamanto wai ka ce a tsoron Allah ne zai kai ka kai azumi a'a wannan ranakun ba a so a yi azumi me yasa saboda Allah ya hana manzo Allah sallallahu alaihi ya hana ranaku ne da ake so kowa ya yi murna me yasa ake so a yi murna saboda Allah maɗaukin sarki ya shar'anta ibada kuma mutane sun zamanto sun yi wannan ibadar ta aikin hajji da mutane suka tashi daga gariruwansu suka biya makudan kuɗi suka tafi suka tattaru a waje guda musulman wancan garin na wancan ƙasa da wancan ƙasa aka haɗu domin a ƙara dankon yake da suna ‘yan uwantaka ta musulunci kuma duk don mi a yi ɗa'a ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora ko ya shar'anta ibadan nan to a wannan lokacin sai ya zamanto ana cin abinci ana shan abin sha iya daga cikin abin da yake nuna murna da dan adam yake da farin ciki shine a ganshi yana cin abinci yana shan abinci yana shan abin sha wannan iya daga cikin nau'i na murna da dan adam yake to wannan raneku su kuma Allah ya ce raneku ne na na murna raneku ne na farin ciki saboda raneku ne da Allah maɗaukin sarki ya shar'anta ibada da bayan Allah ya shar'anta ibada kuma sai 'yan adam bayi sai suka zo suka yi ɗa'a suke aikata wannan ibadar da Allah ya ce su sai su yi farin ciki to wannan yasa ba a yin azumi a cikin wannan raneku duk wanda ya azumi a cikin wannan raneku to ya saba ma Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukin sarki ya kare mu sannan wannan ranekun ana ce ana kiranta musamman rana ta goma rana ce ta yanka me yasa saboda ana yanka hadaya waɗanda suke aikin haji wanda ba su samu halarta ba su kuma suna yanka layyarsu to shi yasa ake kiranta yawmun nahar sannan kuma an kira ta yawmul hajjati yawmul hajji akbar rana wadda take ta aikin hajji wanda yake mai girma ba ana nihin a ranar kaɗai ne ake aikin hajji ba a'a ana yin wata ibada ne wadda ta fi girma a cikin wannan ranar da kuma ranaku na ayyamu tashrik guda biyu da za su to wannan shi yasa ake kiranta da yawmul hajjil akbar saboda ana yin abubuwa masu daga cikin manyan ibada da ake shine yanka wannan yankan kuma ya samo asali ne tun daga zamanin mahaifinmu kakanmu annabi ibrahim lokacin da allah maɗaukakin sarki ya sanya mushi ko ya bashi umarni domin mahulkin annabawa gaskiya ne ya yi mahulki a cikin barcinsa yana yanka ɗansa ismail annabi ibrahim ya kasance ya sha wahala yana neman ɗa allah bai arzuta shi da ɗa ba sai da ya kai wani mataki kusan shekara 80 da wasu abubuwa haka matar shi ita ma ta girma ta kai shekara 60 da wani abu ko 70 haka tukwana sai Allah ya arzuta shi da ɗa to lokacin da ɗan kuma ya taso ya zamanto ya fara girma ka san lokacin da yaro ya ɗan taso lokaci yana karami bai cika shiga ran mahaifan shi ba daga lokacin da ya ɗan tashi ya fara zama matashi a wannan lokacin iyaye suna son ya'ya wanda iyaye za su gane wannan to a nan lokacin sai Allah ya umarce shi ya yanka ɗin shi amma annabi ibrahim sai ya gaskata mahulkin da Allah maɗaukakin da ya gani a cikin ya gaskata umarnin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi a cikin mahulkin shi sai ya je ya samu ɗan shi yake cewa ya kai ɗana inni ra'a fil manam anni adbahuka lalle ni inni ra'aitu fil manam lalle ni na gani a cikin abin da ya shayi mahulki cikin kwana na nayi mahulki anni adbahuka lalle ni ina yanka ka fanzur ma za tara ka bani labari me ya kamata in yi ka yi dubi ka gani shin ya kake so da yake amma yaron shi ma ya samu tarbiyya ta gari sai ce ya abati fa'al ma tu'ma ya mahaifina saboda ya san cewa mawalkin annabawa menene gaskiya ne sai ce ya mahaifina ka aikata duk abin da Allah ya umarce ka sa tajiduni insha Allahu minas sabirin zaka same ni cikin masu hakuri ka je ka aikata abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce ka haka annabi Ibrahim sai ya je ya kama ɗan shi annabi Ismail ya kwantar da shi aka ce sai da ya ɗauko yuƙuwa ya kusa ya ɗora wuƙa a saman wuyan shi sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa fadainahu bi dhibhin azim sai aka fanshi annabi Ismail da wani abin yanka mai girma malaman fassara zaka ga suna ta kawo maganganu rago ne kaza kaza da sauransu mu dai Allah maɗaukakin sarki ya ce dai an fanshe shi da abin yanka mai girma rago ne ba rago bane ba Allah dai bai bayyana ba a cikin Alkur'ani saboda haka kenan ba sai an tsaya ana ta shan wahala ba domin in ka san rago ne ko baka san rago ne ba ba zai rage maka ladan da zaka samu ba ko ba zai kara maka ladan da zaka samu ba kenan ka tsaya haka ne ya ma maka ka tsaya kana ta wani kewaye kewaye ko na abu makamancin haka to kaga sai Allah ya ce falamma aslama wa tallahu lil jabin lokacin da suka sallama ma'ana annabi Ibrahim da annabi Isma'il sai da suka sallama sun meka wuya ga Allah gaba ɗaya cewa Allah ne ya umarce su da wannan ibada ce sai Allah ya fanshi annabi Ismail da rago sai aka yanka to wannan shine abin ya bayu ya bayu ya zo har zuwa gare mu to shi yasa ake wannan ibada wannan rana ta goma ake wannan ibada wanda kuma bai samu ba akwai ranaku ayyamu tashrif da mutum zai iya yi to kaga wannan yake nuna cewa ana yin ibada wadda take mai girma a cikin wannan kwanaki sannan ya ku yan uwa musulmi akwai wasu abubuwa da ake aikata ake aikatawa a irin wannan yini na ranar layya abu na harko shine kamar yadda na san da cewa a wannan masallaci sallar asuba an hwara shine zikiri ana ambatan Allah ana yin kabarbari sannan kuma wannan kabbarorin ana so a ringa daga murya musamman yayin da za a ta yi masallaci iri da koma kamar yadda tuni ya gabata za a ringa cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd bayan kowace sallah ta farilla har zuwa ayyamun tashrik su kare tun daga yau rana ta idi har zuwa rana ta goma sha uku idan mi rana ta faɗi ko idan rana ta faku gare mu ba mu ganinta to daga wannan lokacin ayyamun tashrik sun kare to wannan abin da ake aikatawa kenan domin ya zo a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana aikata wannan abubuwan sannan kuma mu sani cewa iya daga cikin wani dace da Allah maɗaukakin sarki ya mana a wannan shekara da wasu shekaru da suka gabata cewa sallar idi ta haɗe da sallar juma'a domin idi guda biyu ne suka haɗu idi wanda yake maimaituwa a duk shekara shine idin sallar layya da kuma idi da yake maimaituwa duk sati shine idi wanda yake na juma'a sallar juma'a to wannan wata falala ce da Allah maɗaukakin sarki ya mana gabaki ɗayanmu domin Allah maɗaukakin sarki yana son mu da alkhairi shi yasa ya yi mana wannan shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya sa muka rayu har muka ga wannan raneku me yasa to abin da ya kamata ashe shine sai mu tsaya mimi mu gode ma Allah maɗaukakin sarki mu yi abin da ya kamata a ciki to sai dai idan idi guda biyu suka haɗu za ka ga shi ne fatawar da ake ta yi a yanzu kwanan bayan nan da zuwa yau da sauransu za ka ga ana ta cece kuce a kai abu ne mai sauƙi baya da wahala lokacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya taɓa faruwa irin haka sallah ta idi ta haɗu da abin da ya shahi ranar juma'a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce duk wanda yake so ya yi sallar juma'a ya je ya yi sallar juma'a wanda kuma zai je ba zai yi sallar juma'a ba na mishi izini ya je gida amma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce fa'inna mujammi'una amma mu maza mu tafi masallacin juma'a mai sallar juma'a to shine sai ake tattace ku ce akan wannan kadiba kaga abu ne wanda baya da sauki manzo Allah ya ce wanda yake so ya zo ya salla wanda baya so ya zauna sai anan sai malamai suka suka yi bayanai akan wannan hadisi abinda ake nufi abu na harko shine duk wanda ya halarci sallar idi ya samu sallar idi tare da liman to wajibicin sallar juma'a ya safka akan shi ya zamo mustahabbi yanzu in ya zo ya sallar juma'a ƙarin lada ne zai samu in kuma ya zauna a gida bai zo masallacin juma'a ba mu kuma da muka zo masallacin juma'a kan mu zarge shi domin shi ma ya yi abin da manzo Allah sa sun ya ce in baka in baka zo baka zauna a gida to inda matsalar take shine da aka ce wanda ya zauna a gidan shin zama zai yi haka nan kawai sai lokacin la'asar ya zo ya yi sallah koko zai yi azuhur nan ne aka samu matsala to sai wasu malamai suka ce kadiba kaga yanda sallah take da muhimmanci a kullum Allah ya shar'anta mana salloli guda nawa guda biyar babu wata rana da Allah ya ce salloli guda hudu mutum zai yi suka ce don saboda muhimmancin wannan sallolin na farilla guda biyar ko baka da lahiya ko baka motsi aka ce idan zaka iya yi a cikin zuciyarka in lokacin sallah yayi aka ce ka yi to sai suka ga cewa bai kamata a ce don idi ta zo ta haɗu da me yake da suna da juma'a a ce ba za a yi sallah azur ba domin sallah azur mice ce sallah ce wadda take wajibi a kanta sai suka ce dole za ka yi sallah azur sai wasu kuma suka ce a'a ba za ka yi juma'a ba kuma ba za ka yi azhar ba me yasa saboda manzo Allah sa son bai ce in ka zauna a gida ka yi azhar ba yayi shiru ne ya ce ka zauna a gida to abu ne mai sauki malamai sun rabu kashi biyu kowanne ya ba da tashi gudunmuwa shi kuma a addinin musulunci in mutum ya yi ijtihadi ba aya ba ce ko hadisi karara ijtihadi ne na malamai manzala sa sun ce duk wanda ya yi ijtihadi ya dace da daidai yana da lada biyu duk wanda ya yi ijtihadi bai dace da daidai ba shi kuma yana da lada guda to kaga babu matsala kenan ijtihadi ne na malamai sai ka ga wace fatawa ta yi kwanta maka a ranka sai ka yi aiki da ita amma ni abinda nike gani a nawa fahimta a nawa gani cewa mutum ya zo masallacin juma'a ya yi sallah wannan ya fi falala domin haka manzo Allah sa sun yace fa inna mujammi'una ka san ko duk abinda a manzo Allah sa sallam zai yi ka san akwai falala a cikin shi sallolin nan da muke manzo Allah sa sallam ya koya mana yadda ake yi manzala sa salam shi ya zo ya yi idi kuma ya ce zami juma'a dole sai da ya dawo ya yi shi yasa malamai suka ce a nan abin da ake nihi da manzala sa salam da ya ce fa'in namu shamme'un suka ce ai manzan Allah sa salam shi shi ne limamin dole zai zo ya yi sallar juma'a shi yasa sai suka ce in limami ne kai to dama dole sai ka zo ka ba da sallar juma'a ba za ka je ka zauna ba kuma akwai wanda za su zo masallaci kaga ba za ka zauna dole kai ya zama wajibi akan ka ka zo ka yi ka ba da sallar juma'a wasu suka ce ai kuma manzan Allah sallallahu ai ba shi ɗaya ya zo ya yi huduba ba daga cikin mamu sun zo wajen shi sun yi sallar juma'a suka ce aiko wannan aikin da manzan Allah sallallahu yana da farala shi ya sani a abin da nake gani mutum ya zo ya yi sallar bayan ya samu sallar idi ya zo kuma ya sallar juma'a falala ce akan falala duk wani abu in kai Allah maɗaukakin sarki zai tare da cewa sallar juma'a afwan sallar juma'a Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana cewa wajibi ne Allah madaukin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a anan malamai suka ce abinda ake ni anan dole ne ranar juma'a ka je ka yi kai sallah amma saboda dacewarta da idi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a zauna kuma idan aka diba za a ga musamman idi wanda yake wannan wanda muke ciki na layya akwai ayyuka da mutane suka shigaltu da shi zaka ga wani aikin da yake na nama da sauransu gashi da sauransu sai ya shagaltar da shi ma game da lokacin sallah kaga wannan in ya zauna a gida sai ya yi sallah a zuwa shi babu wani damuwa in baka zo juma'a ba to gaskiya abin da yafi dacewa magana wadda tafi inganci shine kai sallah a zuwa me yasa saboda ka kauce ya zamanto kayi sallah a zuwa me yasa nace haka saboda ka ashe ba hakan bane ba dole sai an yi sallah a zuwa kaga kuma kai baka yi sallah a zuwa ba alhali ko farilla ce in kai sallah a zuwa ko da ko ba a yin in ka zauna a gida kaga dai falala ce zaka samu shi yasa abu ne mai sauki ba sai mutane ana ta cece kuce ba wannan shi yasa ban so in tsawaita ya kasance ko manzo Allah sallallahu a lokacin shi yana karanta suratul a'la da suratul ghashiya sabbih isma rabbikal a'la da kuma hal ataka hadithul ghashiya a cikin idi idan an zo sallar idi haka kuma idan an zo sallar juma'a yana karantawa sai aka tambayi wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba faruwa haka idi ya haru da juma'a manzo Allah ya zo yayi sallar juma'a bal ma ya karanta suratul a'la da suratul ghashiya a sallar idi sannan kuma sallar juma'a amma kuma sai yazo ya sake karanta su kaga kenan wannan abu ne wanda yake mai sauki shi yasa bai kamata mutane musulmai ya zaman to ana ta cece ku ce akan abin da ba wani abu bane ba in baka yi shi ba ba wai ka huta daga musulunci bane ba kowa yana da malamin da yake gani ba abin zargin juna bane ba addinin musulunci addini ne mai sauki duk wata fahimta da zaka ga malaman nan sun dogara ne akan iya imanin da suka yi akan abin da suka gane ba wai son zuciyarsu ne suka haɗi ba kowanne ya yi riko ya yi riko da abin da shi ya fahimta na cewa hakan shi ne daidai ne ba shi yasa kai ma kada ka zargi wancan wanda ya zo juma'a kai ya zargi wanda bai zo juma'a ba wanda ya salla azur a gida kai ya zargi wanda bai salla azur a gida ba duka malamai sun yi fatawoyi amma abin da ya fi gaba ɗaya shine ka zo kai sallar juma'a in ka ɗauka a misali ma ko a nan duniya misali aka ce duk wanda ya zo sallar idi yana da jika ɗari in ka sake dawowa sallar juma'a za a ƙara maka jika ɗari na rantse da Allah duk wanda ya zo idi sai ya dawo sallar juma'a to yanzu sai wajen ibada za mu ringa muna boyewa za ka duniya wannan duniya in aka ce in ka zo za a ƙara maka lada wallahi kowa zauwa zai amma sai wajen ibada sai mu ringa cewa wani wallahi dama ya yi daidai da son zuciya shi ne sai ya zauna ya ce kaza kaza da sauransu ya kuma yan uwa mu ringa jin tsoron Allah madaukakin sarki da fatan abin da na hudu daidai Allah madaukakin sarki ya samu yi tare a cikin lada wannan shine muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karba mana ibadunmu Allah madaukakin sarki ya ƙara gwada mana irin wannan kwanaki masu albarka irin wannan yinunuwa masu albarka a cikin rayuwarmu gaba daya Allah madaukakin sarki ya karbi duk wani aikin da muka yi a yau da kuma wanda za mu yi a nan gaba sannan kuma a yawaita maimaita wannan kabbarorin sannan in an ga mutane a ringa taya su murna da sallah domin ana so a ringa murna sannan kuma duk wanda ya yanka yanka ya tuna da waɗanda ba su yi yanka ba ya tuna da marayu waɗanda ba su da ma wanda zai yanka musu sai a ringa ɗauka ana kawa kada a yi abin da mata suke yi na sadaka wani lokaci su ku mata ku yi tsoron Allah cewa ina da kawa wacce sai in ɗauka in kai mata ita ma ta kamini ko kuma ki jira duk wanda ta kamini ki ɗauka ki kai mata a'a ba haka ne ake ba sadaka ake ana tuna wanda ba su samu bane ba wanda ba su yi layya ba Allahumma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karba mana ibadunmu Allah madaukakin sarki ya sa mu yi asa'a Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma taqabbal minna Allah اللهم تقبل منا عباداتنا اللهم تقبل منا عباداتنا يا أرحم الراحمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله